ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ni'imarsa da rahamominsa masu tarin yawa a kanmu ya tsawaita rayuwanmu ya ba mu lafiya muka ga wannan wata mai albarka watan ramadan wanda yau gashi muna wuni na uku akwai al'umma da dama ba ga wannan watan da su ba mu Allah ya ni'imta mu da ganin wannan wata babu shakka duk wanda Allah ya raya shi ya kashi cikin watan ramadan ya mishi babbar baiwa ya ba shi wani hannun jari a shiga aljanna fatanmu kawai Allah ya ba mu ikon aiki a cikin wannan wata mai albarka kuma mu yi amfani da wannan ibada da muke a wannan wata mai tawassali da ita mu roƙi Allah ya kare mu daga dukkanin fitintunu da musibu na duniya da wahalhalu na tsadar rayuwa da tashin hankali da rishin lafiya da abubuwa da suke jayo ma ɗan adam asara Allah ya mana tsari da shi mu roƙi Allah ya ba marasa lafiyan mu lafiya ya gafarta ma waɗanda suka mutu daga cikinmu ya kuma yi ni'ima ta imani ga sauran al'ummar take raye Allah shiryar da mu Allah ka samu cika da imani sati da ya wuce alhamis din nan mun tsaya a tafsirinmu na mako mako a cikin suratul fatahi to za mu koma daga farkon surai don mu ɗauko ta saboda mu haɗa hancin zance ya zamanto ya tafi a cikin watan ramadan gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa karmakallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الفتح مدنية وآية ست وعشرون آية تسع وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا
wannan sura mai albarka madaniya ce ayoyin cikinta aya wannan 28 ne ko 29 kuma ta sauka ne a lokaci guda dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga sulhun hudaybiya ya tafi da niyyar zai yi umara an je wani wuri kafin shiga maka sai ce a dakata mu tura ma mutanen maka mu ce mun zo garin nan ne da niyyar umara ba da fada ba idan sun ba mu izinin shiga mu shiga idan ba su ba mu izinin shiga ba mu koma daga inda muke Allah zai ba mu cikakken aikinmu na umara da aka sai aka ce to wa za a aika ya tura shi ya je maka ya gaya musu aka ce sai na umar bin khattab ya tahi umar bin khattab ya haɗe udurin shi cewa daman shi a tare da su sun yi jin haushin shi da kowa musulunta shi ce ta kawo musu matsala me zai hana a tura wani wanda ba shi ba wanda yake da yan uwantaka da yawa a cikinsu shine sai aka tura sayyidina Usman radiyallahu anhu sayyidina Usman da ya tafi ya je ya same su ya ce musu tare muke da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma tawagar musulmi amma abin da manzon Allah ce in gaya muku ya zo ne ya yi ziyarar wannan ɗaki saboda alfarma da girman da yake da shi a wurin Allah zai yi ibada bai zo don ya takale ku faɗa ba ko don ya nuna muku ba ku isa ba shi ya sa turo ne ya ce in zo in sanar da ku yana buƙatar shigowa ya zo ya yi ibada sai suka ce a'a kai dai da ka shigo kai namu ne mun yarda ka je ka yi ɗawafi kai tafiyarka amma ba mu amince ba manzan Allah ya shigo mana gari ya ce to ni kuma gaskiya ba zan yi dawafi fa sai manzan Allah ya yi tunda shi ba zai shigo ba ma na haƙura da nawa wannan ita ce tattauna da aka yi har ta jayo sulhu wanda ya shahi manzan Allah da ɓangaren kafirai cewa a zo a yi sulhu yanzu wannan tahowar da ya yi ya haƙure ya koma gida shekara mai zauwa an mushi izini an ba shi biza ya shigo amma wannan tun da bai riga ya tambaya ba sai da ya zo ba za a ba shi izini ba sannan abu na gaba za a tattauna mu samu matsaya tsakankaninmu da kai ya ce to matsayi ita ce kada wani mutum ya ƙara gudu daga maka ya koma wurin shi ka bashi mawakar siyasa idan mutum ya musulunta in ya je wurinka ka maido shi idan kuma mu naka wanda yake wurinka musulmi ya yarda dawo to daman daga nan ya tafi ya dawo shi kenan wanda Allah ce to shi kenan amma wannan abu bai ma muminai daɗi ba manzo Allah ya sa ya yanka hadaya shi ya sa ya kira mai mushi aski ya mai aski kenan kaman yayi umara to da abin ya zama jayayya kowa ya kiya amma sanda sai ga manzon Allah ya yanka hadaya shi matarsa umma salama ta ba shawara ta ce ai mutane suna ma biyayya kar ka tsaya kuna jayayya ku yi ku yi zo ka yi aiki daga kai za su ma biyayya daga zawwa ya aski ya yanka hade shi sai kowa ke layin aski kowa aka mai aski kaga an yi biyayya kenan wannan shawara ce daga cikin shawaran mata musulmi domin an kowa ran shi ya baci in za a zo da magana a ce ku yi kaza wani ya aiki ba zan yi ba to amma sai kai kayi sai ga shi ma ya biyo yayi to cikin wannan bacin ran mutane suna gani an musu abin da ba daidai ba sai Allah saukar da wannan sura yana mai kwantar musu da hankali da su din da manzon Allah din duka Allah ce inna lalle mu haqiqa fatahana laka fatahan mubina mun ma budi budi bayyananne babban budi muka yi ma ba wai wannan gari na makka da ake tare ka ba Allah ce na maka alƙawarin zan baka shi zan baka sauran garuruwan ma kafirai inda suke da ƙarfi fiye da makka ma za ni maka buɗi ku samu wannan nasara da haka na maka buɗi mai girma kenan yanzu Allah yana mishi albishir gaba ma daulolin da ake neman izini a shige su za su dawo ƙarƙashin musulunci ba wai sai an nemi izini ba sai dai a nemi izini wurin musulmi ba musulmi su nema ba wurin kafirai shine babban budin da Allah alƙawarin zai musu sannan li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara Allah zai gama wannan budin da ya maka da gafarta maka lahiyikanka abin da ka gabatar da zunubanka wanda baka yi ba wanda ka jinkirtar to manzo Allah ma'asumi ne ba shi da lahi bai taba yin zinihi ba to menene hikimar a ce an gafarta mishi abin da ya yi da abin da ya jinkirtar wannan ni'ima ce da falala ɗoriya akan sauran bayan Allah shi kafin ya yi ma an yahe mishi in ma zai yi an yahe in ma ba zai yi ba an yahe kaga ba daidai yake da sauran kowa ba wa yutimma ni'matahu alayka kuma Allah zai cika ni'imar shi gare ka ya cika din ni'imar da yake ma wani bawa ya yi ta gare ka ya yi ɗuriya a kan tafiyar da yadda ya ma sauran bayi wa ya hadiya ka sira ɗan mustaƙima kuma Allah ya tabbatar da kai akan tafarki miƙaƙe tabbatuwa akan tafarki miƙaƙe shine Allah ya maka isbati akan imani da ibada har ka mutu a cikin tsoron Allah ba tare da kafarka ta zame ba wa yin saraka Allahu nasaran aziza sannan ubangiji zai taimake ka taimako buwayayye ya buwayar da kai taimakon da sai ka buwayi kowa a duniya Allah ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bishara da waɗannan ababe har guda hudu na farko buɗi bayyananne na biyu gafarta mishi abin da yayi da abin da bai yi ba na uku cika mushi ni'imar shi na hudu shiryar da shi akan addini na biyar taimaka mushi taimako mai girma wanda zai buwayi kowa a duniya addini shi tsarin jayi na kowa wani shine abin da Allah ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama alƙawali da shi kuma wannan ita ce ake ce ma fatahi idan kaji ana magana fatahu to wannan sulhu hudaybiya shine asalin fatahu kafin ma fatahun makka wannan shine sharar fage ko shine ma babban abin da ya ka fatahul makka din da haka wannan daga nan ne ake cewa to wannan ayat wannan sura ta nuna cewa sulhu hudaybiya shine fatahin da Allah ya ma annabi ba wai bude makka ba bude makka ta biyo bayan Allah ya ma annabi fatahi ne waɗannan ayoyi ubangiji Allah ya bayyana su ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam dan ya kwantar da hankalin shi ya kwantar da hankalin mabiyan shi sanda Allah ya saukar da li ya gafira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce lalle haƙiƙa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hani'an mari'an ya nabiyallah ai ka ji daɗi kai ka tsere masa hankalinka ya kwanta baka da wata matsala domin Allah ya gafarta maka baya da ƙarshe wato farko da ƙarshe da Allah ya maka yafiya su ma sai Allah ya tabbatar musu irin wannan yake liyudkhilal mu'minina wal mu'minati Allah zai shigar da mu'mine mazansu da matansu aljanna kaga kenan ya ai gafara dama in ta samu ba aljanna za a shiga ba to kuma Allah ya musu alƙawalin mazan su da matan su za su shiga aljanna wannan kuma a san da yahudawa suke ta barazana ai ga annabin kuma ya ce wa ma ajri ma yaf'ali bi wala bikum ba ni da masaniya akan abinda Allah zai yi mini ko ku abinda Allah zai yi muku ya suka ce to yaya za mu bi mutumin da shi kanshi bai san matsayin shi ba bai san makomar shi ba to da Allah ya sabkar da wannan sai ya ba ta amsa ya bakanta ma makiya rai to yanzu wannan manzon Allah din da kuke faɗa irin wannan mummunan magana akan waccan aya wanda ba yadda kuke zato ba take take nufi to gashi kuma wata ta zo ta bayyanar da ma gaba ɗaya matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce inna fatahana laka fatahan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما kaga Allah ya warware duk wata matsala sanda Allah ya sabkar da wa yatumma ni'matahu alayka Allah zai cika ni'imar shi gare ka suka ce manzo Allah ka ji dadin ka Allah ya cika maka ni'imar shi su ma sai Allah ya sabkar musu wa atmamtu alaykum ni'imati kuma musulmi mu'minai na cika muku ni'imata kaga duk abin da Allah ya ma annabi sai ya ma al'umar annabi ko da na al'umar bai kai girman na annabin ba amma su ma saboda darajar manzon Allah an musu baiwa ƙasa da ta manzon Allah amma irin tashi a ƙasuna ko da bata kai ta manzon Allah ga girman daraja ba ko tunda ba wanda zai samu irin abin da manzon Allah samu amma dai an samu Allah ya shigar da shi aljanna Allah ya muku alƙawarin shiga aljanna Allah ya cika mushi ni'ima Allah kuma wa atmamtu alaikum ni'imati Allah ce kuma na cika muku ni'imata babu ni'imar da ta yi addinin musulunci sanda Allah ya saukar da waya hadiyaka wa hadiyaka siratan mustaqima na tabbatar da kai akan tafarki madaidaici su ma suka anan ma suka ce ka ji dadin kai manzo Allah kai Allah maka alƙawalin tabbatacce ne kai akan siratal mustaqim sai Allah ke cewa wa yahdikum siratal mustaqima kuma Allah ya shiryar da ku akan tafarkin madaidaici kaga shi kuma Allah musu ko a san da Allah ce wa yansurka Allahu nasran aziza Allah zai taimake ka ya buwa yadda kai buwaya mai girman gaske nan ma suka ce hani allaka sai Allah ce kuma wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin mun wajabta ma kanmu taimakon masu imani kaga sanda Allah ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'iku suna yin salati ga annabi kaga wannan girmamawa ce Allah ya ma salati mala'iku su ma salati to bayan da aka faɗa manzon Allah sai Allah yake faɗan na mu'minai huwa alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatahu kuma mu'minai Allah shine mai yi muku salati kuma shine mai da shi da mala'ikun shi suna yi muku salati kaga ashe kuma kuna samun wannan tagomashin da Allah ya yi ma manzon Allah duk da ma bai kai girman na manzan Allah ba Allah na muku salati sai Allah ke cewa anan wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim ولله جنود السماوات والأرض نعم وكان الله عليما حكيما
الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين Allah ne sabkar da nutsuwa a cikin zukatan muminai wato abdullahi dan abbas yana cewa innaha innaha ar-rahama wannan ita ce rahama wato imam al-qatada yana cewa al-waqar shine nutsuwa fi qulubil mu'minina cikin zukatan muminai wa hum sahaba su ne sahabban manzon Allah radiyallahu alaihim ajma'i Allah ya yarda su gaba ɗayan su yawmul hudaybiyah ranar sulhun hudaybiya alladina sune waɗannan istajabu lillahi wa rasulihi wanda suka amsawa Allah suka amsawa mandan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanqadu li hukmillahi wa rasulihi suka mika kai ga hukuncin Allah suka mika kai ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to waɗannan muminan sune Allah ya sanya nutsuwa a zukatansu da kwanciyar hankali da samun tabbas saboda Allah ya nutsar da su ya kwantar musu da hankali falamma yayin da idma annat qulubuhum zukatansu suka nutsu bi zalika da wannan kuma hankalinsu ya kwanta wastaqarrat a'yunuhum sannan hankalinsu ya kwanta domin da wannan abin da suka yi biye na biyayya ga manzon Allah zadahum imanan ma imanuhum sai Allah ya ƙara musu imani ɗoriya a kan imaninsu na da me ake nihi da wannan wannan yana nihin duk sanda ka ƙara aikin alkhairi Allah yana ƙara ma imani wato Allah ya ƙara ma muminai imani a kan imanin da suke da shi ɗoriya a kan na da wannan shine imamul buhari da sauran malumai da suka gabata suka kawo hujja akan cewa imani ba matsayi ɗaya ba ne na wani ya na wani kuma imani yana shiga cikin aiki idan ka yi aiki shi ma imani ne kamar ka yi sallah imani ne kamar ka yi azumi imani ne kamar ka yi zakka imani ne kamar ka karanta alkur'ani imani ne ka yi sadaka imani ne duk aikin da za ka yi da gamban jikinka shi ma na cikin imani amma a da 'yan bidi'a imani kawai kalma ɗaya ce la ilaha illallah daga nan kuma babu wani abu da ake karuwa ko ya ragu ta yadda in wannan ya faɗa wannan ya faɗa duk darajar imanin su ɗaya ne babu wani ƙaramin imani babu wani babban imani to kaga wannan bid'a ce ba gaskiya ba ne wannan wani nau'i ne daga cikin nau'in yan bid'a da suke cewa imani baya karuwa baya raguwa shi yasa duk malamai in za su yi magana sai sun ce misali ta aƙida ya sun ce mun yi imani da ni da shi annal imani ya zidu wa yankusu yana daɗuwa yana raguwa hatta da mai risala a cikin muƙaddama ɗin shi zai je ka wannan yace mu musulmi masu biyayya ga annabi muna da imanin annal imani yazidu wa yanqusu yazidu bi da'atillahi wa yanqusu bi ma'siyatillah yana karuwa idan an ƙara imani da Allah yana raguwa idan imani wato saban Allah ya yawa kana yawan ta saban Allah imanin kai na raguwa kana yawaita biyayya ga Allah imanin kai na karuwa to wannan ayoyi kuma da dama sun nuna haka an gane ko Allah yake wallahi junudus samawati wal ardh Allah shi yake da rindinar sammai da ƙasai mala'iku aljannu da komai na Allah ne Allah na iya mai da shi rindina ya taimaki ka shi wa kana Allahu aliman hakima kuma tabbas ubangiji ya tabbata aliman masani ne hakiman sannan kuma ƙwararre ne gwani ne ga aiki shi shi ya sanya Allah yana da rindina ta mala'iku yakan iya aikata in yaga dama yakan iya kin aikata amma Allah zai iya aika mala'ika ya gama aikin lokaci guda ba haiku sa hannu ba amma Allah ya muku baiwa yake ba mala'iku za su je ba ku za ku je sai aka wajabta muku jihadi don ku samu ƙarin lada shari'a li ibadihi al-mu'minin jihad Allah ya shar'anta ma bayin shi mu'minai jihadi wal qitali da kuma yaƙe-yaƙe me ya sanya lima da hufi zalika min al-hikima saboda akwai hikima a cikin shar'anta jihadi akwai kuma hujjoji bayyanannu da dalilai masu girma shi yasa Allah ke cewa kana Allahu aliman hakima Allah ya tabbata mai yawan ilimi ne sannan ƙwararre ne sai Allah ke cewa ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما
الله ليدخل ليدخل المؤمنين والمؤمنات ubangiji dan ya shigar da muminai maza da muminai mata jannatin gidaddajin aljanna ta jarimin daga anharu wanda ƙoranmu na gudana a ƙalƙashin gine-ginen ita aljanna da khalidi na fiha kuma za su dawwama a cikin gidan aljanna abadan abadan ai makisi na fiha har abada za su dawwama ba tare da ni ba ba tare da fita ba wa yukaffir anhum sayyi'atihim kuma ubangiji zai yahe musu kurakuransu khatayahum wa dhunubuhum dukkanin zunubansu da kurakuransu da suka yi fala yu'aqibuhum ba zai yi ba azaba ba zai musu azaba ba akan wannan zunubi bal ya'fu wa yasfahu Allah ya yahe shi ma ya kauda kai gare shi wa yaghfiru ubangiji ya sutirce shi wa yarham ya ji kansu ya kuma yi shukura gare su ya sa su aljanna sai Allah ke cewa kana zalika inda Allah fawzan azima wannan ya tabbata ga Allah shine fauzan rabo aziman mai girma babu wani rabo mai girma mai daraja da ya kai ubangiji ya yahe maka lahinka ya shigar da kai aljanna shi yasa Allah ke cewa fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza duk wanda zuhziha anin nari aka nisantar da shi daga wuta ababan da za su sa su kai shi kusa da jahannama su ne lahika ko Allah ce to na yahe maka wannan lahika yanzu kaga yayi nisanci jahannama wanda daman su suka kusantar da shi ita to watse wasu rusa su sai ya nisantar da shi daga jahannama wa udkhila aljannata kuma yahe mushi da aka yi Allah ya libe shi da rahama rahama Allah ta shaye shi aka shigar da shi gidan aljanna to aka shigar da shi gidan aljanna din wannan faqad faza fawzan azima tabbas wannan mutumin ya rabban tarabban rabo mai girma duk duniya babu wanda za a ce wawa ne ya samu babban rabo idan ba gafara ba ya samu duk abin da ka samu matukar ba gafara ba ce to wallahi da sauranka ka samu lafiya karewa za ta yi ka samu kuɗi karewa za su yi ka samu mulki karewa za su yi zaman duniya duniyan ma da abin da ke cikin ta karewa za ta yi bare kai amma menene in ka samu ka samu rabo mai girma shine Allah ya nisantar da kai ga wuta ya shigar da kai aljanna shi yasa anan Allah yake cewa wa kana inda zalika fawdan azima sai Allah yake cewa ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مسيرا Allah ya ce wa yu'addibal munafiqina wal munafiqati Allah zai azabtar da munafikai maza da munafikai mata wal mushrikina Allah zai azabtar da mushrikai maza wal mushrikati da mushrikai mata su wane ne waɗannan nau'in mutane guda hudu nau'in maza biyu nau'in mata biyu munafikai da mushrikai azzanina billahi zanna sawu wanda suke ma Allah mummunan tuhuma a cikin hukunci shi suna mummunan zato ga Allah suna tsammanin Allah ba mai cika alƙawari ba ne Allah ba mai taimako ba ne Allah ba shi zai ba da arziki ba Allah idan ya ce zai bai ko Allah ba zai taimake su ba don sun yi wannan addini na musulunci bal ma manzan ma rushe shi za a yi karewa da shi za a yi wani shine galiban abin da mutane suka yi yawan yi sai su fuskanci masu ƙarfin duniya su haɗu da su koda sun san gaskiya tana can tunda kai rago ne ana ganin mai karamin ƙarfi ne sai a yi watsi da kai ko sai a ce tunda suwa ne sun ƙi abin mu ma bari mu ƙi shi to in Allah shi kuma ya ga dama sai ya taimaki mai karamin karfin akan mai babban karfin sai mai babban karfin ya ji kunya mai karamin karfin ya tsokarta to a lokacin nan yan cikin ku da da asalin ku kuna daya suka tafi suka koma suka hade da waɗancan kuna ku zo ku zo ku zo suka ce gaskiya su ba za su shiga cikin wannan hadarin ba san da Allah ya taimake ku kuma ya shiga cikin kunya ta rika sassoke kai ai abinda muka yi mu ma bakin addini bane mu ma ba wai muna kin kasanmu ba ne wato mu abinda muka gani mun je ne saboda mu lallashi waɗancan saboda kasan za su iya kawo kaza za su iya kaza za su iya kaza wanda kuma in ka dube shi ba wani ko su ko kafiya abokan nasu ba wanda ya maganin abin Allah ne ya yi da haka mumine kullum ana so su dogara ga Allah wannan aya tana kama da Allah ayar da Allah ke cewa inna ardina al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali inna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana innahu kana zaluman jahula
ليعذب الله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما kaga Allah a wata ayan ma sai ta yi liyadib Allahul munafiqina dan Allah ya azabtar da munafikai mazan su da matan su mushrikai mazan su da matan su munafikan da aka sabkar musu amanar Allah ta ibadoji da dokokin Allah suka ci amana suka biye ma rudin duniya da shaidan da kafiran da suka yi zahirar suka kiyama abin suka nuna ma ƙarya ne da munafikan da sun san gaskiya ne amma suka koma suka bi kafirai Allah dan ya azabtar da su ne ran nan ne ranar rabewa tsakankanin masu gaskiya da marasa gaskiya Allah ce alaihim da'iratus sawu waɗannan su ne mummunan abu zai mamaye su munafukan nan da magoya bayansu wagadi ballahu alaihim Allah ya yi fushi da su wala anahum ya nisantar da su daga rahama shi ya ya tsine musu albarka wa a'adda lahum jahannam kuma ya musu tanadin wutar jahannama wa sa'at masira tur da wannan makoma ta yi muni kaga irin abin da Allah ya ma kafirai da munafukai tanadi muni gare shi kaga na ɗaya Allah ce alaihim da'iratu sawu na biyu wa gadiballahu alaihim na uku wa la'anahum na hudu wa a'adda lahum jahannam na biyar wa sa'atu masira to duk wanda ya samu wannan matsayin to ya samu matsayin zuwa wuta dindindin wannan munafici da kuke ji ana magana a kan shi a nan nifaqul akbar ne ba nifaqul asgar ba ne ko nifaqul itiqad ne ba nifaqul amal ba ne munafici ne na aqida ba munafici ne na aiki sai Allah ke cewa walillahi junudus samawati wal ardi Mm.
wa kana Allahu azizan hakima walillahi junudus samawati wal ard Allah shi yake da rindinar sammai da rindinar ƙasa wa kana Allahu azizan hakima Allah ya tabbata buwayayye ne hakiman sannan kuma ƙwararre ne cikin abubuwan da yake aikatawa kenan Allah yana da rindinonin da zai iya daƙila kowa dan kaga bai daƙila wani mugu ba to ba daƙilwa ba ce ya gagare yi jinkirta mushi ne akai akwai wata hikima in lokaci yayi Allah zai gama da shi sai Allah yake cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira
mm, لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا
Allah ce inna mu arsalnaka mun aiko ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shahidan alal khaliqi kai ne mai shaidu akan halitta gaba daya domin kowane annabi shine zai shaidi halitta wannan al'ummar zamanin shi manzo Allah ma zai shaidi wannan al'ummar wannan al'umma kuma za ta shaidi sauran al'ummomin da suka gabata wa mubashiran kana mai yin bishara lil mu'minina ga mu'minai wa naziran kana mai gargadi da ban tsoro lil kafirina ga kafirai wato kai bishara shiga aljanna ga duk wanda ya imani da kai ya mika ka tsoratar da cewa kai gargadi na shiga jahannama ga duk wanda ya saba maka ya- yake yin imani da kai kaga a wurare daba- daban-daban Allah zaka yana cewa yana ya aiko manzon Allah mu bashe bashiran wa naziran وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا kaga Allah ya ce illa kafatan linnasi bashiran wa nadira ba mu aiko ka ba sai zuwa ga daukakin mutane gaba daya bashiran kana mai musu bishara da aljanna wa nadiran kana mai musu gargadi wannan duk abin da ake nuna maka bisharan nan da manzon Allah yake yi ga mu'minai cewa duk wanda yayi biyayya gare shi to fa shi ana mishi albishir da shiga aljanna ne wannan gargadin da ake yi ga kafirai ne ake yi shi duk wanda bai bi manzon Allah ko hawa ya bi kafiri ko cikin annabawan Allah ka ware wani kana bin shi amma baka bin manzon Allah wallahi kafiri ne kuma shi ma annabin da kake bin ba zai karɓi ba biyayyar da kake bi shi idan kana so annabin da kake so ya so ka ya gode maka ima annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya ku hada gaban Allah kana ne bin annabi sai cewa na ka cika mini alƙawari ka cika mini amana da Allah ya dora mini da kabi manzon Allah domin na dauki alƙawari na yi alƙawari da Allah Allah ya dora mini amana in sanar in annabi Muhammad ya zo a bi shi kuma gashi kai ka bi shi din kaga ka cika mini amana ta ka cika mini alƙawari na amma idan ka ƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka je kana wani ka daban wallahi tallahi ko ka so ko kada Allah sa ka so kafiri sunanka duk irin dubare-dubare da zaka yi kai tare kake da wani wallahi kafiri sunanka kuma san manzon Allah din nan sannan da sahabbai suka mushi shine ba za ka zo da wani wayo ba ka ce kai masoyin manzon Allah ne kana yaƙar sunna annabi daga ƙasa kana rusa ta a baki kuma kana cewa ni masoyin annabi ne a'a wannan ma ai an san yaudara tun kafin a yi ka ake yaudara san manzon Allah an rigaye ka kafin a aihe ka maza sun so annabi sun bar duniyar nan akan san annabi Allah ya musu gafara ya musu ya ba su rahama ya ba su daukaka duniyar lahira a dalilin san annabi kenan ba kai bane na farko san ka da kake wa annabi ya jace da ilimin nasu kun ga sahabban manzon Allah ba sa kaunar dukiyarsa idan manzon Allah yake yana da bukata ko nawa ce za su bada ta duka kai kuma ba haka bane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban shi dan tsananin kauna idan manzan Allah yake akwai wani mutum a ƙasa kaza ku so shi wallahi za su ji suna son shi idan da za su ga wannan mutumin za su iya ba shi duka dukiyarsu da suka mallaka saboda annabi ya ce musu wannan mutumin mutumin kirki ne to kawai su suna son shi ba wai an ce ku so shi ba daga annabi ya bayanin ka ya ce wannan na kirki ne to za su na son ka wannan kaga shine san manzon Allah na hakika ka ki abin da annabi ya ki ka so da abin da annabi ya so ka yi aiki da sunnar annabi ka ƙi abin da sunnonin makiya annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ka ƙi Yahudu da Nasara ka ƙi ɗabi'unsu da kamantaseniya da su a cikin ibadodi da aƙidodi da ma'amalat wanda shi ne san annabi da haka mutane kar ku yaudari kanku kar a yaudare ku idan za ku so annabi so ne za ku mishi na haƙiƙa ba so na yaudara ba kana faɗa da baki amma aikinka ya ƙaryata haka ka yaudari kanka ba za ka yaudari addinin Allah ba sai Allah ke cewa litu'minu billahi Allah ya yi haka ne dan ku ji ƙarfin yin imani da Allah shi yasa ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama mai shaidu akan ku ya zama to mai mushi ku bishara da aljanna mai muku bishara mai muku gargadi da wutar jahannama dan ku samu a ilmance ku ji daɗin yin imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da wannan manzo na Allah annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tu'addiruhu dan ku girmama shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai tu'addimuhu ku girmama shi ku girmama abinda annabi ya girmama ku girmama abinda annabi ke so ku ki abinda annabi ke ki wannan ma girmama annabi ne ku aikata abinda annabi aikata girmama annabi ne ku girmama annabi ku yi koyi da shi domin duk wanda baka ganin kima shi da girman shi kana koyi da shi to ku girmama annabi wani shine girmama annabi a ranka ka raka jin annabi ya hika ya hi mahaihinka ya hi malaminka ya hi garinku ya hi ƙasarku ya hi dukiyarka ya hi iyayenka da kai da iyayenka dukkaninku kuna da bukata ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kun bi shi ku shiga aljanna idan kuka sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ku da ikon samun rahama kun cuci kanku ma'ana ku da iyayenku mu da iyayen ba za mu iya taimaka ma kanmu ba ba da mu samu taimako sai in mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ku girmama shi wa tuwattu ku girmama shi tauqir shine girmama abu wa huwa al-ihtiram ganin darajar shi da daukaka shi da nuna abin yana da kwarjini yana da isa yana da daraja duk inda aka taba manzon Allah aji kai zahi baka yarda ba amma ana iya cima mutunci ka kyale amma aka taba manzon Allah gara wannan lahira in baki za ta yi wannan shine alamun girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ki annabi ya zama to ka kishi kowaye wannan shine nake ashe da kai ga yan siyasa mu wallahi suna mummunar biyayya makamiliya ga kasashen turawa wanda hatta kai su suna kin Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda su turawan nan babu wanda ba sa so a duniya kamar Annabi Muhammad baka zamnawa lahiya billahi allazi sai ka kyamaci kashi 99 daga cikin abin da turawa suke so duk sanda ka kyamace su ba koda da kashi 50 cikin 100 ne su ma ba za su so ka ba to kuma zaman ka lahiya a wurin Allah kai da tura zaman to ba so ka ba duk wanda kaji turawa suna yaba shi na ratse da Allah ya gama lalacewa ya hallaka bai da amfani a wurin al'umma bai da amfani a addini shi a duniya a wurin mutane maketaci ne macuci sannan a lahira kuma kafiri ne dan wuta sai dai in ya tuba saboda abin da za su umarce ku na wulakanta manzo Allah ku duba yadda aka zo wani wani sharli abdo suka yi katun ɗin manzan Allah shugabanni daga nan Nijar suka ce suna nuna alhini wai wani ya zagi manzan Allah wani ya kashe shi da wanda aka yi zagin da wanda aka kashe da wanda ya kashe din ba a san ba ko su wane ne to shikenan banza ta hado banza ta dauka ba sai zaman lahiya ba wai he gashi gwamnatin Faransa da aka zagi manzan Allah ba ta ji ba zahi dadi ta ji amma da aka kashe wanda ya zagi manzan Allah bayan ta kashe shi wannan wanda ya kashe ma kuma ta huto tana nuna ba za su yarda ba a zo a taya ta tana gayyatar mutane wane ne yake tare da mu a kin manzon Allah wahe ga shugabannin mu zi sun tafi wasu ma suna tare da Faransa wannan wasu san mulki ne da san a ce kai ne wani da san a baka tsaro da kariya yau kuma babu mulki ina amfanin baɗi bare ba duniya ba ta ƙari a duniya tana nan nijar tana nan amma yau ban mulki kuma ya aita iski gifari wancan abu da aka yi tun da dare ko sannan kuma ba ma faransa ita ma mun kore ta yanzu ga ba magana a taya ta alhini ba mun ma kore ta duk wani abu na faransa ba mu san shi ba mu ƙaunar shi ba ma san shi in kana san faransa ma ba ma san billahi da in kana ƙaunar sa ma ba ma ƙaunar kuma kuma ka bari dan Allah in ka isa ja mu ja har mu je gaban Allah mu mun ce ba ma san faransa da masoyanta kai kuma ka ce ba ka san mu da mu da masoyan mu suwaye masoyan mu Allah da manzon shi saboda ai faransa na kin mu ne dan muna musulmi me yasa sauran sakarkarin musulmin da suka bar musulunci irin kasar Senegal da suka daina addinin yadda Annabi ya zo da shi suka bi fasarar addinin da sunan musulunci amma yadda Faransa gaya musu me yasa su suke da daraja ai ba a ba a ma Senegal irin abin da ake ma Niger ko saboda mu mun nace ma karatun Alqur'ani mun nace ma sunnar Annabi Muhammad mun nace ma azumi mun nace ma sallah mun nace ma qiyamul laili mun nace ma tafsiri ku ko kun nace he kun ji tafsiri he kun ji dokar Allah kun ajiye gene kun dage wanduna kun sa asawaki kun yi asawaki kuna ado la juma'a kun cika masallatai a daren azumi kun cika masallatai ana da ibada faransa me za ta yi da ku ba ta kamar irin ku saboda ba irin ku take so ba amma so take musulmi irin na Senegal yanzu in ka je Senegal kashi 98 na yan Senegal ba sa azumi suna ma shan ruwan suna darere kun suna ganin kamar haukaci kai da kake azumin wai menene wai su shehu ya gafarta musu gini gini aljanna ce suke nema sun samu me suke wahala ba sa sallah ba sa azumi ba sa karatun alqur'ani bare karatun littattafan fikihu bare na hadisi ba wata ibada da take gudanuwa kawai sunan su dai musulmi abdulrahman abdulaziz wannan ibrahim musa waye waye amma fa a aikace ba sa komai na addini sunan su musulmi amma ba sa komai na addini in ma faransa ga wata ƙasa ta addini tana so a warga zata sai ta nemi wannan 'yan sinigan su suka san yadda ake kai ma mutane bidi'ar da za ta raba ku da biyayya ga annabi ta ne da ku kan banna su ne 'yan dakon wannan shi yasa kake ga ana girmama su ana ba su kuɗi ana sa su cikin manyan ƙasashe bayan ba su da wani ƙarfin tattalin arziki su kuma kwadiwar an girmama su an ba su kaza an ba su kaza don me don suna taimaka ma faransa a siyasance tana raunana musu kasashen afirka tana cutar da kasashen afirka tana talautar da su ana bautar da mu to ita kuma su kuma kwadibar wannan abin da suke su kuma aikin su ne sai aka dan ba su wani dan abu ake dan musu shi yasa kake ga ana amfani da makwabtan mu a wajen karya mana tattalin arziki duk abin da ka sani ma iya yi sai a kiya mu mu sai a ce a je makwabtan mu a yi dan mu mu zamanto cikin talakawa yanzu wannan wutar banzar da kuke gani Nijar ta yi kowa shinadarin da za a yi wuta ba Najeriya ba. Ruwan daga Nijar ne yake tafiya Najeriya ba daga Najeriya ke tafiya Nijar ba. Idan Nijar ta yi damɗin ta tsare Najeriya ruwan ba zai je yadda ya kamata su ba su ma da wuta. Na biyu iska wannan da yake kaɗawa ana wutar lantarki da shi. Na uku rana wannan ana wutar lantarki da ita mun yi kowa ita. Na hudu gas ana wutar lantarki da shi muna da shi na biyar iranian ana wutar lantarki da shi muna da shi na shida gawayi sharbon ana wutar lantarki da shi muna da shi duk abu shidda da ake bukata in kana da ɗaya zaka samu makamashin wutar lantarki ba wanda Niger bata da shi isasshe wadatacce fiye da sauran jama'a amma sai aka dunkule mu saboda mulkin mallaka aka ce wai mu je a yarjejeniya Najeriya ta rika wuta tana ba mu kuma mu ba an dolar muke biyan ta miliyar 400 da miliyar 500 muke leƙa ma Najeriya na kuɗin wutar lantarki ta yadda in muka biya wannan kuɗin su ko ba su biya ba nefa za a zamana lafiya lau idan mu ba ma biya to nefa ba za ta iya rike ma'aikatan ba shi yasa Najeriya yanzu ba ta iya gudanar da wutar ta tunda ta tsaye da wutar nan sai zaman to tattalin arzikin ta ya kare nefa ta tsiyar to dan me za mu zaman to wannan duka wani nau'i ne na azo a bana mulkin mallaka a siyasance to yanzu alhamdulillah niyyar ba za mu ƙara yarda da wani mutum na nesa ko kusa ba a haɗa kai da shi a cuce mu in dai a haɗa kai ba an haɗa kai da kai ba a amfane mu to la ba za a yarda ba za mu yarda ba mu ma kara a haɗa kai da kai a cuce mu tunda mun san kai cutan mu kake wani ya hake da addini wani ya hake da makwabtaka wani ya hake yake da kaza da kaza to wallahi yanzu kan magiya wayi ba abin da zaka gaya mana sai dai ka yi gaskiya tsakaninka da Allah amma ba za ka je ka ce ka tattabo wasu makiyan mu ba ka zo ka kare yadda mu tattalin arzikinmu zai yi za a mushi zagon ƙasa yadda za a ma kamfanoninmu zagon ƙasa yadda za a ma kazaɗinmu zagon ƙasa kullum mu tsaya bauta ƙarƙashin wani ba za mu yarda wannan ba yanzu wannan ta ƙare an gane ku da haka nan dan ku girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tusabbihuhu bukratan wa asila kuma ku yi ma Allah tasbihi sahiya da mareci shine sallah tana cikin tasbihi subhanallahi wannan yana cikin tasbihi to anan yan bid'a suke yin wasu maganganu na kautar da hankalin mutane sai suke musu da annabi Muhammadu da Allah da abu ne wai menene dalili yake to ai gashi Allah ce inna arsalnaka shahidan wa bashiran wa nadira ko me ya sanya li tu'minu billahi wa rasulihi sai ke ta sai Allah yake wa tu'addiu dan ku girmama shi shiwa eh watuwakiruhu don ku darjanta shi shiwa wata sabbihuhu don ku yi mishi tasbihi shiwa sai suka ce to wannan ma manzan Allah ake nihi kenan in manzan Allah ma ana mishi tasbihi kamar yadda ake ma Allah sai suka ce kaga dan an bautawa annabi da annabi da Allah ne ne to wannan ba gaskiya bane domin ai can baya Allah ya fara ayan ne da cewa lituminu billahi ya kasu dan Allah wa rasulihi da manzan shi kenan he zamanto tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu suna da alaka da wa da Allah suna da alaka da manzon Allah wa tusabbihuhu wa tana da alaka da Allah shi kadai amma wa litu'minu wa tana da alaka da Allah da manzon shi imani ana so kai da Allah da manzon Allah girmamawa ka girmama manzon Allah ka darajarta shi tasbihi ibada ka yi wa Allah shi kadai bukuratan wa asila safiya da mariti sai Allah ke cewa innal ladina yubayunaka innama yubayuna Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqutu ala nafsihi waman awfa bima ahada waman awfa bi
بما أهد ومن أوفى بما أهد الله عليه فسنؤتيه أجرا أديما
بما آهد عليه الله ومن أوفى بما آهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما
الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يبايعونك lalle wanda suke yi maka mubaya'a innama yubayi'una laha kawai Allah ne suke ma mubaya'a to anan ma wani dan bid'a sai ce kaga anan ma ya ƙara ganewa Allah shine annabi domin wanda suka yi mubaya'a wa suka ma mubaya'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to he gashi kuma Allah ya ce waɗanda suka maka mubaya'a innama kawai ba wani ba suka ba ba mubaya'a yubayi'una Allah Allah suka ma mubaya'a to wannan ba gaskiya bane ya faɗa abin da yake na gaskiya shine Allah ne yake a yi mubaya'a amma manzo Allah mubaya'a idan Allah yake a yi abu in kai wa kama Allah kama domin Allah ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda ya ma wannan manzan biyayya cikin abin da ya umarce shi na yayi yayi na ya bari ya bari faqad haqiqa ata Allah Allah ya ma da'a domin Allah ne ya ce wa annabin da'a in an mushe da'a wa aka wa amma ba annabin ba ne Allah Allah daban annabi daban shi annabi aiko shi aka yi shi kuma Allah shi ne mai aike yawwa kaga ko kullum da wanda aka aika da wanda ya aiko waye babba wanda ya aiko shi ne babba haka ne to shi manzan Allah dan aiki ne wa ya aiko shi ubangijin shi Allah idan da shi da Allah da abu ɗaya ne bai yiwa ya aiko kanshi haka ne inda dan Allah ne bai yiwa ya aiko kashi ai dan ka dan kai ne bai yiwa ya aiko kanshi dan haka ba haka bane yan uwa wannan kawai ana fakewa da wannan ne dan a samu damar cimma wata mummunar aqida ta wahadatul wujud Allah ta'ala ya tsare mu da haka sai Allah ke cewa wanda suka mun kama baya'a Allah kawai suka ma mubaya'a kai tsaye kamar yadda Allah ya faɗa a ayat da makaranta wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah yadullahi fawqa aydihim ko wato hannayen Allah suna sama da hannayen wato ne suka ce ai ni'imar Allah tana sama da ni'imar da su suka yi to ba a fassara hannu da ni'ima baiwa ba a fassara hannu da ni'ima yadu kawai hannu wani shine larabcin qur'ani larabcin hadisi shine kuma abinda Allah ya bayyana Allah kuma ya siffanta kanshi da yadda hannu cewa ya ce yana da kaza kuma wannan ajin akwai wani halitta da yake da shi a kore na Allah a bar na halitta me yasa baka kore na ka bar na Allah Allah yana ji ko bai ji dan adam yana ji ko bai ji ciki jin waye korarre kowa jin shi tabbatacce ne na dan adam akwai shi na Allah akwai shi ba wanda za a ta jin wani ba ji bane ko sai dai kala su ne ba daya ba na Allah shi ji ne kamili na dan adam kwanakir to haka nan idan Allah siffanta kanshi da wani abu da halittu suke da shi imaninmu da Allah mu yarda da abin da Allah yake domin idan wannan abin da ba haka Allah yake nihi ba ba mu bane za mu gano ba haka Allah yake nihi ba wanda suka yi mu imani da kashin ilimi zama a makarantar da ta hita mu makarantun da muka je ilimi makarantar annabi ai ta yi makarantun mu ilimi ko to da anan ne za su cewa kai wannan abin yaya yake sai a fassara musu to tunda kaga ba su tambaya ba sun yi imani da a haka kuma manzon Allah ya fassara musu abin a haka kuma sun tafi abin a haka kuma Allah ya san sun yi imani da abin a haka da haka Allah bai yi wani bayani ba ba inda aka ce wani sahabi ya ce ba haka ake nihi ba ko ya ce a'a Allah bai da kaza ko kuma ya ce Allah nashi korarre ne na dan adam ne kaza duk wannan magana yan bid'a ne daga baya suka kata masu iya zance ne masu son su tabbatar da wata aqida ne suka kata an gane ko domin shi wa huwa hadirun ma'ahum malaki shi Allah yana nan hadarce tare da mutane yasma'u aqwalihim yana jin maganganun su wa yara makanahum yana ganin matsayin da suke ciki wa ya'lam yana sanin dawa'irihim abinda suka koye wa zawahirihim da abinda suka bayyana wa huwa shi Allah huwa al-mubayi'u shine ake ma mubayi'a bi wasidatir rasuli amma da wasida ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lalle duk wanda ya mubayi'a Allah ya ma domin ai Allah ne ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannata yuqatiluna fi sabilillahi يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى ومن أوفى بآله فاستبشروا من الله ب... ومن ومن أوفى بآله فاستبشروا بأحده من الله فاستبشروا فاستبشروا ببيعكم الذي فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك وذلك هو الفوز العظيم kaga anan ai Allah ne ce ya sai rayukan muminai ya sai dukiyoyin muminai an yi cinikin zai ba su aljanna a madadin ransu da dukiyarsu yuqatilu da fi sabilillah su je su yaki dan daga addinin Allah fa yuqtaluna yuqtalun su kashe a kashe su wa'adan alaihi haqqan wannan alƙawari ne ga Allah tabbatacce fi taurata cikin at-taura wal injil cikin injila wal qur'an da cikin alqur'ani Allah ce wa man aufa waye ya hittika bi ahadihi ya hittika alƙawari min Allah daga Allah babu wanda ya kai Allah cika alƙawari fastabshiru to dan haka ku yi albishir ku yi warin ciki bi bai'ikum da da mubaya'at da kuka yi allazi bai'atu wadda Allah ya yi mubaya'a da ku anan wa Allah ya yi mubaya'a da su sun yi alƙawari da Allah amma ta harshen wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan aya irin wacce ce ba wai allan ba ne ya zama annabin annabin ne allan ake mubaya'a da shi a'a allan ne ya ba da izinin a yi adin yin adin da aka yi sai zamanto annabi da ya faɗi maganar allah da aka yi aiki ita an yi aiki ita a madadin allah subhanahu wa ta'ala an gane ko da haka wa zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo mafi girma mai mai kima da haka na allah ke tayar da lahi fauka aidihim wato shi ubangiji wato hannunsa yana sama da hannayensu faman na kasa duk wanda ya warware alƙawalin da ya yi fa inna ma yankusu ala nufihi wannan warware alƙawalin zai koma kansa ne domin shi ne ya warware ya wato kaman ya alƙawalin samun lada yana samu kuma sai ya warware shi ladan ya tsaya wa aka cuta ka kama aiki kana samun wadatattun kuɗi sai ka yi watsi da aikin aikin ya tsaya kuɗin ya tsaya wa aka cuta kai ka cuci kanka an gane ku da haka nan yanzu kai ka cuci kanka wa man aufa bima ahada alaihi Allah duk wanda ya cika abinda yama Allah alƙawali to shi ma Allah zai cika alƙawalin da shi ma ya mushi fa sayu'tihi ajran azima da sannu Allah zai ba shi lada aziman mai girman gaske ladan irin wata kala ce ba wanda zai san girmanta da yawanta sai Allah aziman kuma ga ta da girma Allah ne mai girma ya ambaci ladan mai girma kaga girmanta sai Allah kaɗai ya sani lokaci yayi to ina ga lokaci yayi ko za mu tsaya za mu dakata a nan yanzu ayar da za mu tashi ta gaba tana magana ne akan bai'atul ridwan ko da yake tun daga yanzu ne ta fara ita wannan bai'a an yi ta ne kamar yadda muka faɗa bayan tura Usman bin Affan zuwa Makka sai gita-gita ta zo cewa an kashe shi sai aka ce to in ko an kashe shi a zo a yi ma mandan Allah mubaya'a za a yaƙe shi za a yaƙe sai an ɗauki sai an wanshi jinin Usman to wannan shine dalilin mubaya'a an ce mutum dubu da ɗari hudu da wani abu ne dukkaninsu suka yi mubaya a sai wani mutum ƙwaya ɗaya ne bai mubaya ba kuma dukkanin waɗannan wanda suka yi mubaya a din gaba ɗayansu ‘yan aljanna ne haka Allah ya tabbatar haka sunnar manzo Allah tabbatar dukkansu ‘yan aljanna ne ko da kaga daga baya sun yi wasu abubuwa to Allah ya ce ya yarda su kaga ko Allah ba zai ce ba ya yarda da kai sai daga baya ku bata ya ce biyar raba da kai domin Allah ya san gaibi daman yarda shi ba za ta zo ba in ya san akun abin da zai biyo daga baya komin kirkinka idan dai kai daga baya za ka zama mutumin banza Allah zai jinkirtar da yarda da kai har sai ka yi wannan aikin banza sannan domin ba zai yarda da kai ba daga baya kuma ya rushe ya canza ina fata an gani Allah samu gani Allah ka shirya da mu Allah ka zama da ƙasar mu lafiya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyayenmu Allah ka rufa mana asiri Allah ka ba mu sana'o'i masu amfani Allah ka sa albarka ga rayuwarmu Allah ka sa albarka ga wannan ƙasa tamu Allah shugabannin mu Allah ka taimake su Allah ka kare su daga dukkanin masu sharri dukkanin abokan gaba ƙasar mu Allah ka yi mana maganin su makiyanta Allah ka yi mana maganin su Allah ka sa mu hi ƙarhin su Allah ka gwada mana gajiyawarsu Allah ka kaskantar mana da su waɗanda suke mana hari ubangiji Allah ka rusa su makaman da gare su Allah ka kwace shi ƙarfinsu Allah ka wargaza masu taimaka musu Allah ka wargaza su masu kama musu da kuɗi ko da kayan aiki ko da ƙwaya Allah ka sa a danƙe su suma Allah ka wargazar da su dukkanin wanda suke so a kama Niger wani ta'addanci ko a kusa ko a nesa ko a gida ko a daji ubangiji Allah ka hi musannin su wanda za ta shiryu Allah ka shiryar da su ka dawo su cikin jama'a wanda ba za ta shiryu ba Allah ka tsine musu albarka Allah ka raba mu da su Allah ka kaskantar da su Allah ka tozartar da su Allah ka gwada musu gajiya ba Allah ka gwada musu ba kowa bane Allah da su da gumakan da suka dauka dukkan da suka bi Allah ka nuna musu ba kowa bane Allah ka walakanta su Allah ka shiryar da mu Allah ka taimaki shugabanninmu ka taimaki sojojinmu ka taimaki polisanmu da jandarmominmu da gardadinmu da duwan-duwan ɗinmu da dukkanin wani mai yin aiki a cikinmu ya Allah waɗanda suke banna daga cikinsu Allah ka kame hannunsu daga yin banna Allah wanda ba za su shiri ba Allah ka cire su daga cikin mutanen kirki ya Allah ka tabbatar da alkhairi Allah ka gafarta mana lahikanmu Allah ka samu cika da imani subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh